الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin muwadda muwaddawar imami malikin rahimahullah wanda muna na cikin kitabul bayo wato littafin cinikayya za mu tashi kan babi na ashirin da biyu ƙarƙashin wannan kitabin insha Allah bai'u ta'ami bi ta'ami la fadla bainahuma cinikin abinci da abinci wanda babu fifiko a tsakaninsu in jinsi ɗaya ne. Kasancewar littafi ne, wato kasancewar littafin muwaɗa, littafi ne da aka rubuta shi shekaru da yawa. Yana farko ko farko-farkon abin da aka rubuta a littattafai gaba ɗaya a wannan al'ummar. babu littafi da ya shahara a duniya kamar muwadda da ya riga shi wato wallafawa a Madina in baka ce ma a kasashen musulmin duka ba to wasu mas'alolin zaka ga kamar babu su ko kuma ba su da yawa ainin a yanzu misali cinikin furfure da ake faɗa ko kuma ba ni baka lokacin da ake da ƙarancin mu'amala da kuɗi ba ko ina ne ake da wadatar kuɗin ba da mutane suna yawan musaya tsakanin kaya da kaya ka ba mutum wannan ya baka wancan to ana yi a abinci ana yi kuma a wadansu abubuwa kasancewar kuɗi yana wahala ko kuma yana karanci amma daga baya bayan wadatuwar kuɗi wannan irin ciniki na musaya ya taƙaita amma dai har ko da yaushe ma dai ba za a ce babu shi ba baki ɗaya hukuncin dai yana nan cewa za a iya musayar kayan abinci da wani kayan abinci irin sa ko wanda ya saba da shi sai dai sharaɗin musayar abinci in nau'i ɗaya ne ko jinsi ɗaya ne, to dole ya zama babu anin wato fifiko shi ne ake nufi a nan ɗin, lafar labai na huma. Shinkafa da shinkafa in za a yi musaya, to bayan da za a yi a yi fifiko, komai kyan wannan da kuma takaituwar kyan wancan. haka nan alkama da alkama, gero da gero, dawa da dawa, dabino da dabino, duk abin da yake jinsi ɗaya ne, to ya halatta a yi musaya tsakanin wannan da wancan, sai dai dole ya zama daidai wa daida, kada a yi la'akari da fifikon in za a yi musaya, amma idan jinsi ɗaya ne. a jinsi daban-daban ne, kamar tsakanin shinkafa da alkama, tsakanin misali shinkafa da wake, ko gyada da wake, misali, ko gero da dawa ma, jinsin daban-daban ne. To wannan babu laifi a yi musaya tsakaninsu, ko babu laifi a yi fifiko, ba laifi kan wannan, hadisai da yawa sun bayyana haka. mun karanta abin da ke da alaƙa da wannan ma a baya. To, amma dai duka musayar kowace ba ta halatta a yi fifikon ba, kowace ta halatta a yi fifikon ba a halatta jinkiri ba. Game da wato jinkiri kan babu sauƙi ba sassauci, dole ya zama hannu da hannu, dole ya zama yadan biyadin. bai halatta a jinkirtar kamar musayar kuɗi ne da kuɗi canji za a canza a zinariya da azarfa ko azarfa da zinariya ko ma kudin takarda irin namu wannan dole ne ya zama an yi hannu da hannu shi ɗin ma in jinsin daban-daban ne ya halatta a yi fifiko a ci riba a canjin amma in kuɗin bai ɗaya ne jinsi ɗaya ne to bai halatta a yi fifiko kuma baya halatta a yi jinkiri mana jinkirtawa kam a wajen musaya ko canji ko musayar abinci ne ko ta kuɗi jinkirin baya da sauƙi dukan hadisai sun bayyana haka حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني ألف همار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من هندة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله إمام يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله ɗaya daga cikin mafiya shaharan waɗanda suka rawaito muwaɗa daga imamu malik kuma ya yaɗa shi a nahiyar yamma da wurare da yawa na duniya. Wannan ruwayarsa muke amfani da ita, a waɗansu ruwayoyin ba za ka gaya haya ba, sai dai ka ga Muhammadu bin Maslama alƙanabi, e wasu kuma ka ga Abdullahi ɗan Yusuf a Tunisi su ne madadin Yahya ɗan Yahya, akwai wasu marawaitan da yawa. Ibn Abdulbarri da wasu masharanta da yawa sun kawo su da yawa, kowanne ya karɓa ya tafi da ita muwaɗar nahiyarsu, ma nahiyar yamma Andalus da makamantansu, to Yahaya Ibn Yahaya ɗin ne. Daga Maliki cewa ya samu labari cewa Suleiman ɗan Yasar, babban tabi'in nan, babban tabi'in nan Suleiman ɗan Yasar ƙala ya ce, faniya alafu himari sa'ad ibn abi waqqas abincin jakin sa'ad dan abi waqqas ya kare alaf abincin da ake baiwa dabba faqala li gulamihi sai ya fada wa bawansa ko yaransa yaron gidansa khuz min hindati ahlika debi daga alkamar mutan gidanka yana nufin alkamar gida, gidan shi sa'ad ɗin suna da alkama mai kyau, mai daraja, fafta biha sha'iran, ka je ka musanyo ka karɓo sha'ir a madadin ita wannan alkama mai kyau. Amma wato saboda baiwa jakin, shi sha'ir ɗin suna baiwa raƙuma suna baiwa jakuna. saboda muhimmancin waɗannan dabbobi a lokacin su ne ababen hawa to ana ba su ko da dai ba shi ba ne abincin na dindindin ana haɗa musu da shi kamar da ake baiwa dawaki dawa ko ragunan layyama an ɗaure su akan ba su misali a tsefe musu dawa abin da ya kama da wannan to sukan ba su sha'ir amma shi sha'ir nau'in alkama ne da bai kai hinta ko burru ko ƙamhu daraja ba tana da nau'i daban-daban ƙamhun suna ne na alkamar baki daya amma akwai hinta akwai burro akwai sult akwai sha'ir to duk waɗannan nau'ukan ne to sha'ir ɗin ƙasa ne to amma shi sa'ad saboda ya san cewa da ainihin hinta da sha'ir duka sun haɗa suna ko nau'i a cewa alkama ne saboda haka kuma ba za a baiwa jakin nan hinta ba alkama mai kyau irin wacce mutane suke ci sosai ba saboda haka yace a je a musanya a bada wannan alkamar mai kyau a karbo wacce bata kai ta ba mai suna sha'ir domin a baiwa jakin ko yayi kwarin shi ma ko amma yace kada ka karba yace wala ta'khuz eh illa mislahu kada ka karbi wani abu sai kwatankwacin abin da ka bayar. La'alla inda za a yi la'akari da bambancin da ke tsakaninsu na kyau da daraja, da za a iya karɓar kwano biyu na sha'ir ko kwano ɗaya da rabi aƙalla a ba da kwanon hinta. To, amma tun da jinsi ɗaya ne, kuma shi ya yadda a yi wannan musayar to dole ya haƙura ya ba da kwano ɗaya daidai misali a ba shi kwano ɗaya daidai na wancan don bai halatta a yi fifiko hadisin ubada ɗan sami da waninsa a cikin sai haini duka sun tabbatar da cewa ba a fifita wato jinsi ɗaya a wajen musaya mun karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan dabino ko yawa dabino mai kyau da wanda bai kai shi ba an musanya an yi bibiko yace kada a dada kar a saki saboda haka wannan ma din kamar wancan din ne ƙarin bayani ne kawai wanda sani an malikin an nafi'in an sulaiman ibn yasarin annahu akhbarahu daga maliki daga nafi'u daga sulaiman dan yasar annahu akhbarahu Suleiman ɗan Yasar ya bai wa Nafi'u labari, kusan a shi Nafi da Suleiman ɗan Yasar duka, duka tabi'ai ne, amma dai ta yi Suleiman ɗan Yasar ya girmi shi Nafi'u. Annahu akhbarahu cewa ya ba shi labari, Anna Abdurrahman ibn al-Aswadi ibn Abdiyawus, cewa wani bawan Allah tabi'i mai suna Abdurrahman ɗan Aswad ɗan Abdiyawus. Al'aswad ibn Abdiyagus yana jin kafirin Quraishi shahararru, amma ɗansa wannan musulmi ne, yana kyautata zaton sahabi ne ma. Faniya alafu dabbatihi abincin dabbarsa ya ƙari, faƙala ligula mai sai ya faɗa wa bawansa, yaron gidansa, galibi idan suka ce gulam suna nufin samarin da ake mallaka da su hidimar gida a lokacin da yake kasuwar bayi tana ci. To, sai ya ce masa, Huzmin hindate a halika ta'aman, huz ta'aman kenan ɗauki wani abinci daga alkamar mutanen gidanka, fafta biha sha'iran, je ka sayo alkamar sha'ir madadinta. wala ta'khudh illa mislahu amma fa in zaka musanya din to kada ka karbi wani abu sai kwatankwacin abin da ka bayar kamar dai abin da Sa'd bin Abi Waqqas ya faɗa shine Abdurrahman dan Aswad Abd Yagus ya faɗa dukan su dai abin da suka yi umarni da ayi din shine cewa a musanya amma kada a sanya fifiko tunda jinsi ɗaya ne وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن مؤيكي بن الدوسي مثل ذلك daga maliki ya samu labari in ji ibn yahya laifi daga qasim dan muhammad eh akwai wasu da tsakanin maliki da qasim dan muhammad bai riske shi ba daga ibn mu'ayyib bin ad-dausi shi ma kwatankwacin haka cewa in za a yi musaya da abin da yake jinsi ɗaya ne, to falallai ne ya zama daidai a wadaida. Kada a yi la'akari da fifiko ko bambanci da ke tsakani inda jinsi ɗaya ne, a bayar da kowanne ya kowanne, ya dole ya zama sawa'un bi sawa, yadan biyadin kuma sawa'un bi sawa. Kala malikun, Imam Malik ya ce, wa huwa al'amuru indana, to wannan fatuwar ta waɗannan sahabbai da manyan tabi'ai shi ne al'amari a wurin malaman Madina, kuma shi ne abinda hadisai marfu'ai duka suka tabbatar cewa in za a yi musaya ta jinsi guda, baya halatta a yi fifiko ko menene, musamman dai kayan abinci da kuɗi. An arwaito magana kan halatta fifiko a jinsi guda idan kayan marmari ne ko kayan ganyayyaki sun karanta wannan matsaloli amma dai abin da ya shafi kayan abinci yasa a tarjamar ma yace musayar abinci abinci ko kayan miya abin da yake abinci ne ko kayan miya ba kayan marmari ba irin kamar ganyayyaki ba to wannan baya halatta a yi masayar jinsi da jinsinsa a yi fifiko sai a yi daidai wa daida kuma hannu da hannu Ƙala malikun, Imam Malik ya ce, Al'amarul mujtamau alaihi indana, al'amarin da malamai suka haɗu kan fatawa a kansa, da fatawa a kansa a wurinmu a Madina kenan. Wanda Madina a lokacin nan ne mafiya yawan malamai faƙihai suke zaune. Duk da waɗansu biranen kamar Makka, kamar Dimashka, kamar can irin su Kufa da Basara. sannan Bagadad ba ta kafu ba ko kuma ba ta bunƙasa ba, don ba zamanin Abbasiyawa aka asasa ta. To, ya suna cewa Allah tuba alhintatu bil hinta, kada a saida alkama da alkama, wala tamru bit tamr, ko dabino da dabino, wala alhintatu bit tamr, ko kuma a saida alkama a musanya da dabino jinsi daban kenan wala tamru bi zabib ko kuma dabino da busashin inabi jinsi daban-daban kenan wala al-hindatu bi zabib ko kuma alkama da da busashin inabi wala shay'un min al-ta'ami kulli ko kuma dukkan wani abu ma na abinci kowane iri ne illa yadan biyadin sai hannu da hannu tunda ya ƙare magana akan fifiko bai halatta a yi fifiko kam bai halatta a yi fifiko idan jinsi ɗaya ne, to yanzu yana magana kuma cewa abin da ke jinsi ɗaya ko kuma jinsi daban-daban ɗin duka, to wannan ba ya halatta a yi jinkiri, yawa jinkiri ba ya halatta, ba inda hala shay'an min zalika al'ajalu lam yaslu idan jinkiri ya shiga cikin wani abu daga wannan musayar ta jinsi da jinsi yawa nau'i da nau'i ko kuma a nau'in da ya saba da ɗan uwansa duka in dai jinkiri ya shiga lam yasluh bai inganta ba ma'ana bai halatta ba wa kana haraman ya zama haramtacce eh wala shay'a min al-udmi kulliha kai haka ma ko wani abu da ya shafi kayayyakin miya kayan miya shine odum illa da biye ne sai in ya zama hannu da hannu hannu da hannu ma'ana dai duka musaya canjin kuɗi ne canjin kayan abincin nau'i ɗaya ne shinkafa da shinkafa alkama da alkama gero da gero masara da masara ko kuma a jinsi daban-daban ne kamar alkama da shinkafa ko shinkafa da wake to wannan duka dai dole ya zama hannu da hannu a kudi da sauran abubuwa har abin da yake ana tanadarsa domin don gyara abinci wato kayan miya baya halatta a musanya a yi jinkiri in jinsin ya saba an ba da sauƙi na a yi fifiko amma dai a yi jinkiri kam baya halatta ko jinsi ɗaya ne ko jinsi daban-daban wannan duka hadisan sun bayyana haka mun karanta wannan ma tun da can dadewa sosai a darasin mu na umda mutul akam haka ma bulugul maram wannan din ma mun taba wani abu a ciki qala malikun imamu malik ya ce wala yuba'u shay'un min ad-da'an wal udmi wato ba a sai da wani abu wato shine musanyawar na kayan abinci da kayan miya idza kana min sinfin wahidin in dai sinfi ɗaya ne jinsi ɗaya ne isnani bi wahidin ba a musanya biyu da ɗaya magana da aka yi a baya da ita ce take dawowa sinfi ɗaya a ce a ba da biyu a madadin ɗaya ko da wato wannan ya fi wancan kyau fala yuba'u muddu hindatin bi muddai hindatin ba a saida ko ba za a saida muddu daya na hinda alkama ba bi muddai a hinda da muddu biyu na wata alkamar ba ko da wannan ta fi waccan kyau ko da mai musanyawar ya fi son wannan akan wancan saboda irin wannan abubuwan ba a bar wa mutane yin yadda suka ga dama ba a'a sai da izinin shari'a ko da mutum ya yarda shi ya ba da fiye da abinda shari'ar ta amince to shari'ar ba ta amince ba in jinsi ɗaya ne yawa nau'i ɗaya ne to wannan ba a musanya ba a fifiko ba a fifiko jinsi da sinfi shine abu guda kenan amma nau'i kuma a abin da yake sinfi ɗaya ko jinsi ɗaya abin ya sha bamban yawa misali shinkafa duka sinfi ne ko jinsi yawa amma kuma tana da nau'i daban-daban mai nau'ukanta sun sha bamban hakanan alkama dukanta sinfi ne ko kuma jinsi amma tana da anuwa nau'uka daban-daban to abin da yake sinfi ɗaya to baya halatta a yi musanya a tsakaninsa da ɗan uwansa idan wai la'akari da bambancin nau'i baya halatta baya halatta yace wala muddu tamrin bi muddai tamrin bai halatta a musanya mudu ɗaya na dabino bi muddai tamrin da mudu biyu na wani dabina wanda bai kai shi ba kenan wala muddu zabibin bi muddai zabibin ko kuma mudu ɗaya na bushishin inabi da mudu biyu na wani bushishin inabin da ya saba da shi ko irinsa duk bai halatta amma shi ba zalika min al-hububi wal ulmi kulliha abin da ya kama da wannan daga ababe masu tsaba da kuma kayan miya duka idza kana min sinfin wahid wahidin idan ya zama jinsi ɗaya ne wa in kana da miyadin kuma ko da an yi hannu da hannu ko da an yi hannu da hannu tunda jinsi ɗaya ne to a dole a daidaita ya zama daidai wa daida kuma hannu da hannu ba halatta a yi fifiko wa in kana yada biyad wato ko da hannu da hannu inma zalika bi manzilati alwariqi bil wariqi eh musayar abinci sinfi da sinfi jinsi da jinsi to yana da matsayin kamar musanya azurfa da azurfa ne wa zahabi bi zahabi zinari da da zinari la yalla fi shay'in min zalika alfadlu eh baya halatta a yi fifiko tun da jinsin kudin ya zama daya zinari da zinari azurfa da azurfa saɓanin inda zinari da azurfa ne ko azurfa da zinari to wani ana iya musanyawa a yi fifiko amma shi ma ban da ƙarin lokaci la ya hillu fi sha'in min zalika alfadlu baya halatta a wani abu daga cikin wannan musaya ta zinari da zinari azurfa da azurfa ko kuma dangin kayan abinci wanda ke jinsi ɗaya ko nau'i ɗaya sunfi ɗaya baya halatta a yi fifiko baya halatta a yi fifiko dole ya zama daidai wa daida kuma baya halatta a yi jinkiri dole ya zama hannu da hannu wala hillu illa mislan bi mislin da biyadi baya halatta la hillu fi shay'in min zalika al-fadl fifiko a ciki baya halatta wala hillu illa mislan bi mislin baya halatta a musanya sai daidai wa daida wato yadan biyadin kuma hannu da hannu dole ya zama kana bashi yana baka kuma yawan mai awun ko yawan nauyin ya zama daidai wa daidai babu fifiko kala malikun maliki ya ce wa iza ikhtalafa ma yukalu aw yuzanu amma idan abin da ake aunawa da hannu ko kuma abin da ake gwadawa da sikeli sun sha bamban ma yukalu aw yushrabu daga abin da ake ci ko abin da ake sha fabana ikhtilafuhum bambancin sa da ainihin ɗaya sanfin ya bayyana sosai bambancin bayyana ne sosai amma bambancin da ke tsakanin alkama da shinkafa asa da bambanci wajen istimali ko daga yanayin halitta su akwai bambanci daga yadda ake sarrafa su mafi yawa ko ma in ka ce kusan duka akwai bambanci tsakanin wannan da wancan amma bambanci da ke tsakanin gero da dawa misali kaga akwai bambanci a halittar da siffar a ta ma a wajen kun amfani da su akwai bambanci ko a wajen ɗanɗanonsu duka da dai sauran abubuwa to in ya zamanto saɓanin ya bayyana sosai fala ba a sa'ani yi haza minhu isnani bi wahidin yadan biyar to wannan tunda ya sha bamban haƙi bisa haƙiƙa to babu laifi a karɓa a cikinsa a karɓi wannan guda biyu a madadin wancan guda ɗaya a iya karɓar alkama kwano biyu a ba da shinkafa kwano ɗaya a iya karɓar wake kwano ɗaya a ba da gero ko dawa kwano biyu ko uku yanda aka yarjejeniya babu laifi babu laifi ba tare da an duba wata kima ba kawai ya halatta a yi ko tun da jinsin daban-daban ne amma dai dole ya zama hannu da hannu wala ba sa an yi ukhaza sa'un min tamrin bi sa'aini min hiddatin babu laifi a karbi sa'i daya na dabino akan za a ba da sa'i biyu na alkama fasa'un min tamrin bi sa'aini min zabibi ko kuma a ba da sa'i daya na dabino da sa'i akan sa'i biyu na inabi tunda daban-daban ne wasa'un min hiddatin hukun a bada sa'i daya na alkama bisa ainihin samnin cewa za a za a karbi sa'i biyu na man shanu abinda zai cika sa'i biyu na man shanu aka ga daban-daban su kai za ka na sinfani min haza muktalifain idan sinfofin guda biyu jinsunan guda biyu sun sha bamban sosai wala ba sa lisnaini minhu biwa'idin aw aksara to babu laifi yayin musanyawa a bada wannan guda biyu akan ɗaya da a wancan da za a karba ko kuma a karbi ɗaya daga wancan a bada biyu daga wani aw aksara min zalika ko fiye da haka ne ma duk yadda suka yarjejeniya dai kawai ya dambe da amma ya zama hannu da hannu wa inda khala fi zalika al-ajalu fala amma idan ajali wato jinkirtarwa jinkirtawa ta shiga a ciki to wannan bai halatta a yi wannan musayar ba duka dai ana maimaita abu ne guda da ma'ana ta zauna yasa waɗanda suka karanta hadisi a cikin wato suka karanta fiqhu na hukunce hukunce a cikin littafin hadisi galibi abin ya fi zama musu saboda za a yi ta dandakewa aje a zo aje a zo eh shi yasa littafan magabata suke da tsawo suke da yawa za a karrara kowace mas'ala in ka zo tafsiri za ga aya ɗaya an roto maganganu da yawa an roto maganganu da yawa a ce ga maganar da wannan ya ce ga maganar da wannan ya ce ga maganar da wannan ya ce hukunce-hukunce za a istinbadin hukunce-hukunce da yawa sabanin idan ka karanta a foro a kawai na mazhabobi za a ga cewa galibi sai a ce wakila kaza ko a ce wai za kaza kaza kaza sai a ga wani hukuncin da bai fi sadara ɗaya ko rabin sadara ba ko sadara da wani abu sai a ga an tsawaita sosai a cikin littattafai ko dai na hadisi kutubul fiqh al muqaran ko da da suke maganar fiqh tare da dalilai sai ga ana ta kawowa akai a kawo akai a kawo haka sai Imam Malik haka suke wato yawan kai kawo din wannan yana tabbatar da ma'anar a cikin zuciyar mutum shi yasa littafan su suka yi tsawaita amma duk wannan ka san dama abin da ya faru littafan na baya suka takaita sosai to abubuwan ne yake ta karewa himma take ta raguwa sosai malamai suka gano cewa akwai bukata a takaita dukkan fannonin ilimi in ba haka ba yan baya ba su karanta ba ba su iya karantawa galibi daga bayan shekara ta ɗari biyar a hijira to yawanci littafan da aka rubuta muktasarat ne shine ake cewa wato zamanin mutaakhirai mutaakhirai shekara wajen dubu da ko ɗari tara da wani abu a wajen fiqhu fuqaha ne to abinda yace daga 500 zuwa baya to sune mutaqaddimun na malaman furu'a malaman fiqh wanda suka hauro daga baya duka yan baya ne to lokacin himma tarab amma can bayan littafan da suke na wancan bayan za ga manya ne galibi su mu wada ma abin da yasa kake ganin su kaman takaitattu saboda su aka fara amma kaga ko mudawwana da almajiran suka rubuta mudawwana almajirin almajirin maliki ne ya tattara ta akwai asad ibn al-furat to shine ya tattara wannan littafi wasu ce sanun ibn sa'id at-tanuhi ko at-tanufi shine amma ta wasiɗar Ibnul Qasim Ibnul Qasim shine tsakanin Asad Ibnul Furad ko Muhammad ibn Suhanun da Malik in wannan shi Asad ya tambayi Ibnul Qasim me kaji Malik ya faɗa sai ya ce masa naji Malik ya faɗa kaza ya faɗi kaza a mas'ala kaza sai ta tambayarsa in baya da abinda in bai san abinda Imam Malik ya faɗa akan wannan ba sai ce masa to kai me kake fahimta sai faɗa masa shi Ibn al saboda shine baban almajirinsa shekara 20 suna tare shi mutumin Misra ne sai ya faɗa to sai ya dawwana to kaga shi littafin sai ya zama yana da yawa sosai manya manyan mujalladai guda hudu eh wani lokaci kaga hadisai to haka za ka duk littafan mazhabobin na farkon za ga su manya da yawa to kaga irin wannan mutane yanzu yau sai za su karanta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai risala yana cikin mutanen farko da suka yi iktisarin madawana suka rage ta da shi da wani malami da ake kira Ibn Abi Zamanain cikin malaman Malikiya su suka rage madawana daga yawan da take da shi na farko daga aka zo kuma zamani ya ƙara ja himma tana raguwa lokaci sai Ibn al-Hajib tsaga ya kamata a rage shi daga yanda yake daga ragewar su Ibn Abi Zaid mai risala wannan nake faɗa eh ya rage shi ma abin da ya rage mudawwana ta ƙara raguwa kuma to zamanin Shehu Khalil mai muktasar din a ƙarni na takwas zamanin su Ibn Hajar shi dan dan tsare su Ibn Hajar ne shi Shehu Khalil shi yasa ma a cikin Adrurul Kamina fi ayanin Mi'ati Samina babban littafin da Ibn Hajar ya tattara malaman zamaninsa mujalladai takwas ne littafin Ibn Hajar ya tara malaman zamaninsa su zahabi din nan su ibnu rajab su ibnu kasir eh su shehu islam ibn taymiya da makamantar su duk za a gansu to ya kawo tarjamar shehu khalil shi ma wanda shi soja ne ma to duka dai yayi bayan la rayuwarsu to ya ƙara rage shi to kaga yadda sai ya zama muktasaru da muktasarul muktasari to dole ya bada wahala to duka kokarin sauƙaƙa mutane ne duk a mazhabobin haka za a gani eh an yi iktisarin abin da ya shafi ilimin usulul fiqh akan yanda yake da eh in ka duba misali duka littattafan usulul fiqh haka za a gani a wannan lokaci an takaita su daga abin da magabata su haka nan a nahau da sauransu ibn malik ibn malik alfiya shi ma ya takaita abin da yawancin marubuta na gabaninsa suka rubuta yayi wannan baiti dubu din a ƙarni na shida zuwa na bakwai. To haka dai duka zamani na muktasara. To yawanci su magabatan za su yi ta magana da yawa eh, su kawo matsala su kawo su sake juya ta su kawo su sake juya ta har sai ma'anar ta tabbata a gare ka. Ko a luga ɗin ko a nahawu shi yasa in ka koma cikin manyan littattafai kamar na kamus da makamantu za ga in an kawo kalma ko jumla ko wata mas'ala sai ga an kawo mata shawahid hujjoji da dalilai da yawa don ta aƙararawa ɗalibi a ciki amma wannan zamani na muktasa sai a faɗi abin kawai in ka gane shi ka ba gane ba ko in ka samu mai ganar da kai to shi ma ɗin yanzu kaga abin ya gagara sai ƙoƙari ake ana yin ɗan kutaibat ana yin ɗan abin da kawai yaƙi da jahilci shi ma ga wanda ya niyya ko ba haka ba a haka ake yanzu in kasa littafin risala bisa su yayi yawa yayi tsawo sosai akwai wanda suke cewa me yasa ake sa irin manyan manyan littafan akwai wanda ya taba faɗa mu ce me yasa ba za a sa littafai masu sauki ba kuma waɗanda suke ta gani da su a sa zungure da littafi a yi ta karatu ba a gama shi ba kuma ba a fahimta ma sosai ce to abin ne in an biya wannan to kaga ai sai a sa kar ilimin ma gabaki daya Allah shirya da mu yace um, qala malikun yace wala tahillu subratun nan ne ko wala tahillu subratul hindati bi subratil hinda baya halatta ayi musayar tsibin alkama da wani tsibin na alkama an juye ne kawai an casa ko an sussuka an juye ko an juye buha ne ba a san nawa yawan abin da aka juye ba to a musanya da wata wato wani tsibin sobra shine tsibi eh shi da suke kira jiza abinda aka juye shi ya zama tsibi wato bai halatta a musanya tsibin alkama da wani tsibin na alkama wala ba sa bi subratil hindati bi subratil tamar amma ai babu laifi a yi musayar tsibin alkama da tsibin dabino tana ai daban-daban ne abin da yasa ba za a yi musayar tsibin alkama da alkama ba to ai da wuya a gwada su ko duk yadda ake ganin wannan kamar wannan ne ba a samu bambanci ba kuma gashi jinsi ɗaya ne to kaga kada a aikata abin da ya haramta ne na musayar jinsi ɗaya da jinsinsa kuma da fifiko ba za a ce wannan buhun shinkafa ne wannan ma buhun shinkafa kai wannan ne naka wancan kuma nasa wa shi ya ɗauki wannan naka kai ka ɗauki wannan nasa ko da ana ganin wato za su zama bai ɗaya in dai ba wai an gwada an tabbatar kwano kaza ne nan arba'in ne nan ma arba'in ne to akwai wannan kaga ya zama daidai wa daidai dan bambancin da ba a rasa ba wannan shari'a za ta afuwa akan tun da dai an auna amma ba auna ba kawai ido ba mudu ba amma ya san kima wannan ba za a yi ba eh tun da jinsi ɗaya ne amma idan jinsi daban-daban ne ai ko da fifiko ma a zahiri tun da ya halatta ai fifiko a babu laifi ko yawwa babu laifi ai fifiko in dai ya zama hannu da hannu shi ne yadan biyar in hannu da hannu ne babu laifi a yi tsibin dabino da na alkama yadan biyar amma hannu da hannu wazalika annahu la basa an tushtara alhindatu bi tamri jizab dalilin kuwa shine cewa babu laifi a musanyi alkama da dabino jizafan da tsibi eh jizafan da tsibi wato suna a matsayin tsibi qala malikun imamu malik ya ce wa kullu makhtalafa min at-ta'ami wal udmi duk abin da yake da sabani wato bambanci daga kayan abinci da kayan miya fa ba na ikhtilafuhu bambancin sa ya bayyana a halitta da Allah ya musu da tasarrufin da ake yi da su ai abin da ake yi da da wake ba shi ake yi da alkama ba akwai bambanci kowanne da ma'ajiyarsa abin da ake da gyaɗa ba shi ake yi da wake ba kowanne da mazauninsa akwai saɓani wala ba sa an yi shitara ba'duhu bi ba'din jizafan babu laifi a musanyi sashensa da sashe a matsayin tsibi eh ba a san yawan kowanne ba amma dai tunda ya saba babu laifin an yi dan biyadi dan dama abin gudun dai ai kawai shine a IPP ko to bibikon ya halatta in jinsin daban-daban ne fa in dakhalahu dakhalahu al-ajal fala khayra fi amma idan jinkiri ya shiga to ba alkhairi a ciki annana ta annana ta cewa duk abu da za a musanya ko kudi ko kayan kayan abinci ko menene to kada ya zama an yi jinkiri baya halatta in dukkan musaya da za a yi ko inda ya halatta a yi fifiko ko inda bai halatta ba to dai kada a samu jinkiri wa inna mashtira'u zalika jizafan yau ai musanya wannan a musanye shi a matsayin tsibi kashtira ibada zalika bil zahabi wal warqi jizafan bai gaza ba bai bai bai bambanta ba wato kamar musayar sashen wannan din ne da zinari da azurfa sayansa kenan da zinari da azurfa jizafan yana tsibi wato mana ka musanyi alkama da dabino ko dabino da alkama tunda dai jinsi daban-daban ne to daidai yake da ka sayi tsibin da kuɗi yawa yadda duk kuka jito da kuɗi ka sayi tsibi abinda ka gani ka saya to wannan ya halatta babu laifi to haka nan musaya tsakanin abin da ke jinsinsa daban-daban ne tunda jinsin ya sha bamban babu laifi in dai an yi hannu da hannu wazalika annaka tashtari al-hindata bil warqi jizafan domin zaka iya sayan alkama da azurfa wato kuɗin azurfa na dirhami jizafan yana tsibi wattamra bi zahabi jizafan kana iya sayan dabino da kuɗin zinari jizafan dabinin yana tsibi fa za halalun wala bas la bas bi wannan halal ne babu laifi da shi babu sabani a kansa ala malikun imam malik ya ce wa man sabbara subratan wanda ya tsiba wani tsibi ya juya wani abu ya tsime sabbara fa'ala wato wannan yana nufin wato ta'addi ne ketara wanda ya tsiba wani tsibi na abinci subrata dami waqad alima kaila waqad alima kailaha shi ya san nawa ne yawan abin da ya juye ya san buhu kaza ne ya juye ko ya san kwano kaza ne ko kilo kaza ne suma ba a haji zafan sannan sai ya sayar da shi haka a tsibe wakatamal mushtari ya kailaha sai ya ɓoye wa mai sayan nawa ne yawan shi wancan jizabi da ake magana ɗazu wanda ya juye bai san yawa ne nawan abin nawa ne yawan abin ba wanda ma zai saya bai san yawan abin ba kawai dai mutum zai sayi abin da ya gani ne shi man ka tambaye mai sayarwa bai san yawan ba kawai ya juye ne kawai bai bai lissafa ba to kenan cinikin jizafi sharaɗinsa wanda zai sayar da wanda zai saya duka ba wanda ya san yawan adadin abin da aka juye shine yace amma idan ya mai ya boyewa mai saye mai sayarwa shi ya sani amma ya boyewa mai saye yawan adadin fa inda zalika la yasu to wannan bai inganta ba bai halatta ba fa in ahabba al mushtari an yaruda zalika da'am ala al ba'i idan mai saye yayi niyyar ya mayarwa mai sayarwa wannan abincin raddahu zai iya mayar masa shi ya karbi kudin sa bima katamahu kailahu magarrab saboda yanda ya ɓoye masa yawan awun kuma ya ruɗe shi ya yaudare shi waka zalika kullu ma alima al-ba'i wa kailahu wa adadahu min al-dami ghayrihi thumma ba'ahu jizafan wa lam ya'lam al-mushtari zalik kamar haka dukkan abin da mai sayarwa ya sani ya san yawan abin wa adadahu kuma abin kirgawa ne ya san adadin min al-dami daga abincin ghairi da waninsa suma ba a jizafa sannan sai da shi haka a tsibi walam ya alamil mushtari zalika amma mai saye bai sani ba bai san yawan abin ba ba a sanar da shi ba fa innal mushtariya in ahabba an yarudda zalika alal ba'i raddahu shi mai sayan idan yana son ya mayarwa mai sayarwa wannan kaya tutse mayan masa eh babu laifi saboda shi tiniki duk sanda aka yi wani abu na yaudara ko aka yi tadalisi aka boye aibi in mai sayar mai saye ya gano cewa mai sayarwa ya yi masa hakan to yana da dama ya ce shi ya fasa ba a yi masa mu'amala ta gaskiya ba saboda ka shi ya fasa mu'amala kuma haka take a yi gaskiya da gaskiya amma a ɓoye abin da zai iya riskar da cutarwa ga wani wannan shari'a ba ta yarda da wannan tsarin shari'a ba ta amince da wannan tsarin ba ka gani ko a babin aure mun karanta in mace tana da aibi ko miji namiji yana da aibi aibin da zama zai wahalar ba zai daɗi ba da shi kuma amma macen bata faɗa ba waliyanta ba su faɗa ba aka bari mutum ya ɗaura aure sai daga baya ya sani yana damar da ce shi ya fasa a maido masa da sadakinsa kawai shi kenan ya fasa auren in ya gane kuma ko da bayan dukule ya gane to yana iya cewa shi bai yarda ba amma ya so masa da abin sa in ya so sai ya ban mata rubu dinari ko abin da ya ban mata yawa amma dai ba za a yi bar mata dukkanin dukiyar da ya bayar mai yawa ba kamar da malamai suka fasalta wannan ko kuma in shi din ne yake da aibin bai faɗa ba aibi wanda yake mai muni tana ya cewa bata yadda ba nan kuma kaga in ya taba ta to duk abin da ya bata ya zama ya mace saboda aibin sa ne in kuma ba a kai ga wannan ba to shi kan Allah ne ya rajiyu جزاكم الله خيرا ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك masana ba su gushe ba suna hana hakan e mutum ya ɓoye abin da ya sani game da wannan abin da ya juye ya tsiba ya sani amma ya zama bai faɗawa abokin mu'amalarsa ba in ya yi hakan to in ma wanda ya saya bai mayar ba dai to ba a masa mu'amalar gaskiya ba don wani lokaci mutane sukan yi haƙuri amma in an yi wa mutum mu'amala da ba ta gaskiya ba dai an cutar da shi sai dai in ya yi haƙurin kawai. Kala malikun, Malik ya ce, wala khaira fil khubzi ƙursin bi ƙursaini, bai halatta a yi musayar gurasa ko waina ko burodi duk abin da yake dai nau'in waɗannan abubuwan a ce ƙursin turi ɗaya bi ƙursai ne da turi biyu ƙwaya ɗaya da ƙwaya biyu wala azimin bisa gerin yawwa ko kuma ƙatuwar waina a za a karbi ƙarama kuma magadadinta idza kana ba'du zalika akbara min ba'din in sashin yafi wani sashi yafi sashi tunda ai duka waina ce kamar abu ne guda ɗaya za a yi musaya a yi fifiko kaga wannan shi ma ya zama an yi fifiko a abu wanda ke sunfi ɗaya ko jinsi ɗaya a wajen musaya wannan baya halatta burodi ne wannan duka to amma duka girman su iri ɗaya yawwa to sannan kuma abin nan girman su iri ɗaya so sai a yi musaya a ce a wani ya fi wani kai wani ya fi wani sai a ce a karɓi ƙarami a bada babba ko kuma a karɓi guda ɗaya a karɓi a bada guda biyu eh wannan bai halatta yadda dai baya halatta a yi bambanci a sha'anin abin da aka ce kayan abinci to haka shi ma wannan ɗin ai abincin ne fama idza kana yutaharra an yakuna mislan bi mislin amma idan ana kirdado ya zamanto misali da misali fala ba sa bihi wa in lam yuzan to babu laifi da wannan ko da ba a dora a sikeli ba wato ma'ana in a dai iya kamar abin da bahaushe ke cewa ido ba mudu ba amma ya san kima yawwa wayanar ta zama ai ba yadda za a yi jefawar ta zama iri ɗaya ɗan wake ne yawwa wayana ce misali ko burodi ko dole ba za a rasa ɗan bambanci ko ƙaƙa ba to in dan wannan ne babu laifi ai malamai sun yi halatta misali irin kashi da ake yi na watan da haka a ce kashi kaza kaza ne bayan Allah da ba su iya yanka dabba su kutun ba mutane da yawa sai su haɗu a yanka dabba ɗaya a gutsura a yi farnu kifaya ko ko sunna kifaya asali ai kowa ya yanka dabba su ko ya yi a wadace ya ci ya bayar ba a makota to amma tunda wannan yana gagarar akasarin mutane kusa aka ce an yadda ku sayi dabba ko kuma misali wani ya saya sai a zo a ce an yi kashi kowane kashi dubu dubu ko daga an wuce wannan lokacin to ko nawa misali dai baya kadan baya yau a ce dubu dubu to amma kaga a yadda ake ko da ba a sikeli aka dora ba a dai a yi kokari yawa a yi wato imanta to wannan suka ce babu laifi ba dole dai sai an nemo sikeli ba idan wannan zai zama da mashakka a wanda ba a wannan sikelin to an yarda daidai sai Allah to irin wannan ya halatta a yi kuma ko da abin nan tsibi da tsibi din aka yi wannan kamar yadda ake gani ko da ke shi a tsibi da tsibi an hana yawa tsibi da tsibin karanta cewa an hana jinsi da ɗaya ne saboda dole a za a samu fifiko amma dai kamar irin wannan abin nan abinci gurasa ko wani abinci ko kamar nama da za a yi kashi to wannan babu laifi ko da ba a ɗora a sikeli ɗin ba tun da an yi bakin ƙoƙari shine mana a tahari a yi kirdado a yi abin da za a iya yi wajen ganin an daidaita to ɗan abin da ba a rasa ba ai ko kamar aunawar ka auna min kwano na auna maka kwano to ba yadda za a ce ko cokali ba wanda ya fi wani ko koyau cokali a dole wani zai ɗan fi wani amma dai abin da za a iya yi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha qala malik imam malik ya ce la yasluhu muddu zubdin wa muddu labanin bi muddu zubdin baya halatta a musanya wato muddu daya na kumfan nono abinda ake kadawa na nono kafin ya yayi laushi sosai ya zama nono a ya zama mai mai yawa shi ne ake kira zub in an kada kindirmo an kada shi sosai wanda ya kai ya ba da mai sosai to sanda ya kumfansa kafin ya zama sam ya zama mai shi ake kira zub to baya halatta a yi musayar muddu ɗaya na kumfan nono da muddu ɗaya na nono yawwa wannan nono ne tsala ko nonon wannan kuma an kada ya zama kumfa muddu ɗaya na wannan da wannan limud da ya zubdin akan za a ba da muddu biyu na kumfan nono wa huwa mislu allazi wasafna in an yi haka yayi ya zama misalin abin da muka sifanta min at-tamri allazi yuba'u sa'ain min kabisin wa sa'an min hashabin a ba da sa'i biyu na dabino wato mai ɗan dama-dama wa sa'an min hashafin da sa'i guda na lalataccen dabino. Wannan yana da kyau ba laifi kabis ɗin guda sa'i biyu, sai a haɗa da sa'i guda na wato dabino wanda ke ɓatacce mara kyau. Bisa lasu da aso'in min ajiwatin da sa'i uku na dabino ajiwa. Hina ƙala lissahibi a lokacin da mai shi zai cewa mai shi, inna sa'aini min kabisin bi salasati asu'in min al'ajwa. Wato zai ba da sa'i biyu na kabis yawa da ainihin sa'i uku na ajwa. Wannan layas ba zai inganta ba, layas luhu, fafa ala zalika liyu ji tsabai abu. Wai da ya ce sa'i biyu na kabis da sa'i uku na ajiwa ai ba zai halatta ba tunda ai gashi fifikon ya bayyana kuma jinsi ɗaya ne dabino da dabino ne sai aka ce sa'i biyu kawai na wannan nau'i dabino da ake kira kabis a ba da sa'i uku na ajiwa kaga ai biyu da uku ba zai yiwu ba yace bai halatta ba fa fa'ala zalika to sai yayi haka ya karo wani sa'i na dabino amma wanda bai kai na farkon kyau ba kaga har yanzu ya zama akwai rara kenan akwai tawaya kenan ko biyu ne masu kyau da na ukun ba mai kyau sosai ba akan za a ba da biyu a ba da uku masu kyau sosai fa fa'ala zalika li jiza bai abu to sai ya karo wannan na ukun mara kyau domin ya halatta masa musayar wa inna ma ja'ala sahibul labani allabana ma azubdihi wai shi mai nonon ya sanya dabi am nonon tare da wannan kumfan nonon muddu ɗaya ya sa muddu ɗaya na kumfan nono da kuma muddu ɗaya na nono liya a kuza fadla zubdihi domin ya karɓi ƙarin wato kumfan nono na ɗayan na ɗan uwan nasa ala zubdi sahibihi a kan nono ɗan uwansa ko kumfan nono na ɗan uwansa hina adkhala ma'ahu labana da ya shigar da nonon tare da shi wato misali idan da cewa aka yi a ba da nono da nono guda biyu misali a karɓi kumfan nono guda biyu to la'alla wancan ba zai karɓa ba to amma ko kuma idan ya zama misali abinda za a bayar na nonon yana da tawaya bai kai kumfan ba kumfan nonon ba to sai ya zamanto shi wancan ba zai yadda ya karɓa ba sai aka ce to bari a haɗa wato kumfan nono ɗaya da kuma nono nonon shi kansa to saboda shi ya samu damar karɓar kumfan nono guda biyu da Allah shi wancan yana da kwaɗayi a nonon madarar kawai sai ya ce to bari kawai zai haƙura ya bashi guda biyu shi ya karɓi ɗayan mai da geɓin nono tunda da yana son nono shi ya sauke yake so ya faɗi. Wato don ya halatta karɓar wannan muddu biyu na kumfan nono wanda zai zama mai, to sai ya halatta wannan musayar da ba ta inganta ba ya karɓi kumfan nono guda ɗaya da kuma madara guda ɗaya. Da Allah yana kwaɗayin madara, amma mun ce, ai ko mutum ya yadda da giɓin in shari'a ba ta yadda bai halatta ba. Kamar yadda wancan ya shigar da sa'i na uku mara kyau, don kawai ya halatta cinikin ya karɓi abin da wancan yake da shi na sa'i uku. Mana dai za a yi musayar da dabara ta yadda gefe ɗaya ba a samu daidaito ba, to shi ne aka hana. Mun dai karanta wani a baya ko? Ƙala malikun malik ya ce, wadda ƙiƙu bil hindati mislan da mislin laba asabi, a musanya alkama da kuma fulawa, da ƙiƙ shi ne fulawa to garin da aka nika na alkamar. da alkamar ita kanta, in an yi misalin bai misalin labasa bi, misali da misali babu laifi da shi. Za a iya kawowa garin alkama da kuma alkamar in ya zama daidai wa daida za a iya musanyawa amma ba za a iya musanyawa a yi fifiko ba don la'akari da cewa wannan gari ne wannan kuma tsaba ce wazalika li'annahu akhlasa daqiqa dalilin saboda ya gyara wato wannan gari fa ba'ahu bil hindati sai musanya shi da tsaba mislan bi mislin daidai wa daida walau ja'ala nisfal muddi min daqiqin da zai sanya rabin muddu daya na gari wa nisfahu min hindatin da rabinsa kuma na alkama rabin mudu na gari rabin fulawa kenan sannan rabi kuma na ita alkama tsaba fa ba a zalika bi muddin min hindatin sai ya musanya wannan da muddu ɗaya na alkamar tsaba kana zalika mislan ladhi wasafna to wannan sai zama kamar da muka kusanta sifanta na musayar muddu biyu na kumfan nono da kuma muddu ɗaya da ainihin madara wani su biyu sai zama akwai gibi a ɗaya gefen nan an ba da rabin muddu na fulawa gari kenan sannan rabin muddu na tsaba sai aka ce a ba da muddu ɗaya cikakke ainihin amma na tsabar kawai to kaga zai zama an karɓi ko an yarda a karɓi wato sa'i a muddu guda na tsabar saboda za a bada wannan gibin na gari da kuma shi tsabar saboda akwai bambanci tsakanin shi garin da kuma ita tsabar saboda haka ko dai a bada tsaba da tsaba da tsaba a daidaita ko kuma gari da gari in kuma ma za a bayar gari da tsabar ta su zama daidai wa daida amma ba za a yi fifita a tsakaninsu ba. Li'annahu iza inna ma arada an yi akuza farla hindatihi domin shi mai ba da rabi rabin muddo na gari da kuma rabin tsaba yana so ne ya samu ƙarin alkamar wancan wacce babu gari a tare da shi mai kyau hatta da alama a haddaki ka shi yasa ya kara rabin mudu din nan na garin ko na fulawar tare da rabi rabin mudu na na tsabar fa haza la su shi ma wannan baya halarta yana yar sarkaki haka na amma da abin da yake nufin kada ya zama za a musanya ɗaya gefen za a ba da abu mafi nagarta ɗaya gefen kuma da ɗan giɓi dan dai kawai shi ɗayan yana sha'awar wato wannan musayar shi yasa to shari'a ko da shi mutumin ya yarda da gibin da ke akwai ko da yake ita shari'a ba za ta yarda da shi ba Allah ya samu gane Allah ya fahimtar da mu Allah ya samu gasu za mu tsaya